بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya dawo da mu wannan lokaci da muka saba gabatar da darussa a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda daban da muka saba gabatarwa bulugul marani da riyadu salih yau za mu ci gaba ne a cikin littafin bulugul maram wanda dama muna kitabul hajji na littafin hajji ne hadisi na ɗari biyar da casa'in da takwas وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تهج فلم تهج حتى ماتت أفأهج عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أو كنت قاضيته أقض الله والله أحق بالوفاء رواه البخاري wannan hadisi abdullahi dan abbas ya rawaito shi a kan abin da ya shafi ba kance ta wani fuska ta wani fuska kuma abin ya haɗa hadda wani yana iya yi wa wani ibada ibadar da Allah ya dora ma wani wani yana iya tsayawa ya maka wannan hadisi imam bukari yake mazajen hadisin amintattu ne wanda yake akwai ruwa da ta zuwa hadisin ya zama mawukufi imamu tsahawi da bayan shi sun tuttuki ta fuskoki guda biyu na da ya sani ga tuske ne hadisi ne marfu'i a ruwa da bukari har wato shi marfu'i har wato shi marfu'i kuma shi marfu'i yana da tawali yana da mutaba'a wanda ke karfafa shi kamar yadda ya faɗa cikin kitabun tarhi ya ce abin da ya ƙara inganta kasancewa na jikin marfu'i abin da ibn abi shayba ya fitar daga abi muawiya daga ahmad daga abi uyan daga ibn abbas sai ya ce kima ruwan wala ta kuma ƙara ibn abbas وهذا ظاهره انه اراد انه مرفوع kiyaye daga wuri na wayar nan ta manzo sallallahu alaihi wasallam ne farko sai sunna abbasin ne yake in ba dan baya son hadisi ya tabbata da inganci rafin ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yasa zai farko sai sunna abbasin ne in an ce sunna abbasin ne ya faɗa ya zama mawqufi ne annal an namra'atan min juhaina cewa wata mace daga cikin juhaina juhaina kabila ce a an ce ita ce juhaina sunan wani mutum ne juhaina cikin ba su shi ne uban zuriya zuhaira dan zai dan laifu dan tudu dan aslan dan haf dan koba ta haka kabilan kubaiya ce a haɗaniya ce har yanzu an ce akwai rubutun kabilan a gefen al-bahar ahmad ana cewa har kwatan gari amlan wasu har yanzu a cikin rafi kalilan tana nan ta bangaren gabas da cikin da ke rasu ara ko matar daga wannan kalilan laraba sun daɗe suna magana a kan juhaina ta ce wanda ta kawo labari ke gaskatawa har ya zama kayan magana illa juhaina ne kabar da yake ya haina a wurin da ake samun labari ba ta tantance ba sai zama duk wanda ya zo ya bada labari wanda ba a kankan labarin ba sai a ce inda bai haina cikin kamar da ya ko da shi ba ba ji haina ba to wannan matan daga cikin kabilar Zuhaina ta zo kun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقالت تجي منزل الله صلى الله عليه وسلم إن أمي نذرت أن تبكى mahaifiya ta ta yi ba a cikin za ta yi aikin hajji ta yi ba a cikin za ta yi aikin hajji in Allah ya yarda in wannan aikin na ce ta ce za ta je ta yi hajji ta ɗaura wa Allah a kawai to sai ta ce falam ta hujja hatta mata wannan ma ba na farilla ba ne daukan ganin dama ne ta ce ita za ta yi wannan ibada ta dauka wa Allah ta amma ba ta samu ta yi hajjin ba har ta rubu hajjin farilla ba ya bukatar da mata ba kan ce in ka samu hali kawai ba ta yi amma ka ji ana ba ta ce wani abu da ba dole ba shi ne take aba a kuka a nata wani zai mata haji ya rasulallah in cika wa mahaifiya ta muradin ta a kala na manzo sallallahu alaihi wasallam ce eh kuji alha zai shi mata haji to da ya ai kuke kenan magana ya kare eh zai ki mata haji ai magana ta kare amma saboda rasulullah ya sallam ya kama da jini da kankan cewa da wannan abu da za ta abu ne wanda yake da kyau sai ya manta da ya ce ara aiki lauka na ala ummi gidai sun ke bani labari da mahaifiyar nan da ta rasu ana jin ta bashi a kunti ƙafiyar ta za ki biya mata baki sai mun tsalla da ta ce uqudullah to Allah ma ku biya shi baki wallahu ahqqu bil wafa Allah shi ya yi cancanta da ya cika maka alƙawarin da ya muku in kun yi aikin alheri shi ma ku cika maka alƙawarin da kuma masa na aikata alheri رواه البخاري امام البخاري في كتاب malamin da zai fitar da takarijin wasu daga cikin haka da fawa'in da suka zafi daga wannan hadisi ya ce in na ɗaya ne ma yi kwabi da hadisi abinda za mu gano fa'idan su da ke daga wannan hadisi انتقال النظر في العبادة mutum in ya yi ba a ce a cikin ibada ko ya kuma kamar ba ka san nazar ba ya ce wa nazar wa ilzamin mukallafi nafsahu shay'an lillahi ta'ala abinda ake ce wa nazar ba ka ce shi ne mutum mukallafi ya lizinta maka da wani abu don Allah bil qawli غير لازم في أكل الجنة da faɗin cewa zai wanda kuma yin hakan dama a asalin shari'a ba dole ka ba wannan da ya nuna kenan sunna dama ƙur'ani ya tabbatar da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa hubu al-adl inna al-ahada kana mas'ula ko da kuma ayoyi da dama wanda suka zo har ma kan kan nazar su ba kan ce a wanda zarfin min nazari fa inna Allah ya alam to abin da kuka yi ba kan ce Allah ya san su saboda haka ba kan ce dai ya tabbata a kara kuma ya tabbata a hadisai wanda ka duk mai kin ba kance ko ya mutum ba kance ɗayan biyu ne ko jahili ko mai son zuciya abin da yasa da nan tsaya a wannan kan magana akwai waɗanda suke ƙoƙarin cewa ai ɗari su ba kance ne kuma annabi ya hana wannan hadisi ya gaggata da ƙarya su hadisin da suke magana a kansa cewa ba a fitar da bakance sai daga marowaci wani bangare ne na bakance mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi illarsa amma kuma bai hana a yi ba faɗin illar da ya yi bai ce kar a yi ba amma shi wannan abu da suke faɗa din bangare ne na bakance ba shi ne bakance ba a baya kamar su ba bakance na da rasa ba da rasa ko bangare ɗaya su ne shi ne shi ba a cin da bakance ne daga mauro in ka zo za ka tayi wa Allah alƙawari kullum za ka yi rasa a gaba wannan ne kawai kuma Allah na jin ka ba kullum ba zai yana jin ka ba amma da ba su za ka yi ba ke nan ba komai a kanka wanda ke ba mata ɗan ɗariƙa da wanda ba ɗan ɗariƙa kawai shi ne ba mata ɗan ɗariƙa da wanda ba ɗan ɗariƙa sai da za ka zo ka zauna mai yi su ji bani ɗari ko kai istighfari ɗari biyar ko yau ba kai bacci ba ba ba ruwanka ba wanda ya lidinta ma maji ɗan ɗari ɗalibin samun kansa istighfari ɗari biyu da talatin a kullum inda yi ko kuma Allah na jin gaba da shi ne kawai mafi so da ɗanɗani amma kai ma za ka yi iski ba za ka yi talata da wani za ka yi a kowane nan maiwa kana yi amma kai ba ka da wani nauyi da ta kora a kanka na alkawari tsakanin ka da shi kuma ɗan ɗari yana da nauyi da ya tsora wa kansa tsakanin ka da me yasa ɗan ɗari ya tsora wa kansa wannan nauyin shi ma sunna ne ba jahilcin irin naka ba sunna ce Yanzu sallallahu alaihi wasallam ne ya ce aka ruwaito kai ya ce ya kasance kana iza bada amalan dama alai kuma ya ce ga aikin kuma kuma ya faɗa da bakinsa ya ce a haƙƙul amali ilallahi adwamuha wa in ƙalla an rawaito manzon sallallahu alaihi wasallam ya fara aiki yakan dawwama akan aikin baya dainawa kuma sai aka ce manzon sallallahu alaihi wasallam ce mafi soyuwan ayyuka a wurin Allah wanda za a dawwama ana yi wa dan kadan to kai kana yin dubu ran da daga dama shi dan dariƙa ɗari biyu da hamsin kawai yake yi wannan na da ɗan dariƙa ko kaga naki Allah naka kuma kasura amma naki adawan muha ne naka kuma ba adawan muha bane to duk yawan nan naka yawan nakan nan to naki ne Allah ya fi so in ji manzon Allah sai kuma mu ga me za ka ce manzon Allah ne ya ce nakin nan shi Allah ya fi so adawan muha wa in Allah shine ahabbul amali ila Allah na mai ma sai kai dubu a yau sai kai kwana goma ka sake yi ko kuma ka yi dubu sai ka kwana ɗari ka sake yi amma shi ɗan ɗanɗa shi kullum yana yi kullum yana yi ya dace da wata umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mafi soyuwar ayyuka abin da za ka dawo ba kana yi ko kaɗan me amfanin nazar ɗaure ka da ya kai shaidan kana son ka rinka yin amma shi ɗan da cewa ta ka ku huta amma in ka aure kanka da ka'ida to sai ka kullum abu ne ya zama kamar bashi a kan da wanda ya ba za ka ga alƙalin da to shi na da zai ce mace ka ne duk da rin alma to irin wani bangare shi ne nazar wanda an da addini yake so kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kun nazar kun nazar kowanne ne da kuma da kowane ba da shi kai Allah ya sani yana jira kuma sai da shi wannan hadisi yana tabbatarwa a ce an yi ba da ce ma mutum ya mutu bai yi ba ma har ma magajin da zai biya ma kuma a ne ake ba da ce sai aka nuna mana ƙari ne na ibada dan haka waɗancan da suke cewa suna ƙari da addini sai ƙari ne wallahi ɗabi'un nan duk ƙari ne akan wajibi ba amma akan addini ba su jahilcin su ba san ƙari ne akan wajibi ba ne sai suka ce akan addini zikiri ba ko ne salati annai ba ko ne amma farilla ne kowa yi a to me yasa ka tsara ne akan me akan abin da aka wajabta maka haka ba ban san me bid'a ba bid'a tsarin abin da Allah ya hana tsarin abin da ya saba da addini to shine bid'a ko kuma abin da aka masa tsaidi ka ka wuce iyakan da aka masa tsaidi to amma wannan in gaskiya tsari ne amma jahilcin su ya musu tsafi bambancin najilar su da bid'a shi wannan tsarin najilar su ne sunansa a wani akwai sunansa a addini na ji na ko ta ɗauku sunansa ce ne saboda haka wannan shi ne ma'anar nazar amma wannan da suke faɗa wanda a cikin ce ba a cikin shi sai da maro to jayi ce ba shi ba wai irin wannan ba shi ma nazar kamar ka ce Allah ran da ka bani kuje da ran umra zan yi talakar dubu biyar akwai bambanci tsakanin wanda ya tafi kullum zai rinka yi ke bani ɗari lafiya ɗari biyu da hamsin zai rinka lalala ɗari uku zai rinka ba da wanda ya faɗi wancan ko ba wani akwai bai bambanci na sai an masa kaza kai kuma haka ya kafa naka a kai sarari sai Allah ya masa kaza sannan ya yi kaza in Allah bai ba ba zai yi to dan mutanen da yake dangin shekan a cikin masu wa'azi masu taimakon shekan a kashe gwiwa a hannun Allah to sai suka yi amfani da wancan hadisi don su haɗa yin waɗannan abubuwa ka ce ai ba kalce ma ai sun ce ba kalce ce ba kalce kuma annabi ya hana ya ce ba a fitar da shi sai daga maro to ƙarya suke ƙaryar farko shi ne bai hana kowace cin annabi bai hana shi dai annabi ya nuna kai ba wai kai mai yin abin kirki ne kamar na sauran mutane amma in an kai dole ne ana da yin yana nan a babobin cikin in kai nalar ta kafu dole ne ba amma dai mun san ba nan ka kai kirkin ka baya da yawa kai ba za ka yi wa Allah ba kai ya ba ka ce idan Allah ya sa na auri wani zan jan karatu wata raka ka ga in ba ka aure ka ba shi kenan to shi ne da yau da cewa in Allah ya sa dai kaza zan yi lazimi ko in Allah ya sa na samu kaza zan yi wajiba to ala ayi halin kowane irin nazar duk malami da ya zo gobe ba ke cewa annabi ya hana wani nau'i na nazar ba sabon Allah za a yi ba bin Allah za a yi to gaskiya ya yi wa annabi ƙarya ya kira makwancinsa a wutan jahannam wancan nazar din ma da suke magana a kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wato ba a samu irin wannan nazar sai daga marowata shi mutum ne annabi ya ce kai marowaci ba za ka yi wa Allah wani kyauta ba sai ya ba in bai maka kaza ba ba za ka yi kaza ba in bai maka kaza ba za ka yi to shi ya kai wa wani ta ai ba da hannu ne to ne ya kawo wancan bayanai wannan ma jahilci ai ko a hakamu shari'ati a kowane babi in an samu annabi ya hallata yin abu to shi kenan ya ba da koba ne ya ba da shi komai mazuban ba ta abin Allah haka a kan haka ake gina a hakamu shari'ati to ga shi annabi ya ce a je a maka wato kenan sai an biya yanzu da misali kace wanda ya yi bakantin zai je in Allah ya narwan ma na ruwa in Allah ya sa na je Allah ya hore mu zuwa aikin haji ina dawowa zan yanka saniya sadaka to lallai ne wajibi ne ga magadansa kafin a raba gadansa sai sun sayi saniyar nan sun yanka masa tunda Allah ya ba shi dama ya je ya yi aikin hajji nan ya rufu a can wannan na ruwan ma fa kenan na rowan ma kenan cika al cika alƙawari wa auku bi adillahi idza ahadu ku cika alƙawarin Allah in kun yi to in ma baka samu kai ba magadan ka dole ne su maka in suna neman albarka shi ne bari sallallahu alaihi wasallam ai bashi ne daga lokacin da kai nanar ya zama bashi ko kuwa idan ana bin mamaci bashi da aka biya masa to shi kenan a kun ga wanda ya je aikin hajjin nan ya rasu bai yanka saniyar nan ba to kuma dama kafin a raba gado mai ake fara sallama ba shi gane to alaya da anan dai ana nuna ana zuwa a yi mutum hajji baya da rai misali na kusa kuke kuma gane da ba ana zuwa a yi mutum hajji alhaji baya da rai ba za a ce ana yi wani yana yi wani wata ibada amma ba zai ce maka sallah ko ba su sallah ka yi ko dubu kamar ya ba ya mai jire ka zai ta Allah a halaka ba ta mafanka na bari sallah ba ku ba wani magajin da zai ce ai ba na ya tsaya shi ba ya sallah da shekara biyu da duk kuma yana sai ya ce ya biya masa ba babu wannan abin da ya dace sallah kan arziki to arziki ana haɗai ana biya wa kuɗi arziki to da yawa mawadata ma suna kuskure zai ce ya yi ɗari ko talatin ko saba'in da ya umra ba ta ce baban sa ya rasu ya taɓa yin hannu ya taɓa yi masa wannan kuma kuskure ne ko da dai ba ka ce ba daga wannan kuma ta ce cewa ce ko dai ba ka ce ba in dai bai yi haka ba yau in kai ɗanka ko ɗan uwansa Allah ya kore maka wadata to za ka je ka sauke maka farilla za ka je ka yi inda dama an yana karɓar niya amma sai sai kayan na karɓar niya Muru sallallahu alaihi wasallam wani yana yayi yayi yayi harama sai sai labbai ba a yi gurma kinu za ta zama ne wannan gurma waye gurma ne wani dan uwana ne yake kai kai ya ce yake a yi hujja Allah kuka sun ma an shi gurma kai wa kanka sannan kai wa gurma a ce ka ga shurma na ba alƙawari ba wai yayi ba kace ba abin da zamu gane ne ba wai yayi ba kace ba dan haka a ce za ka ce wa wani ko hajjar ko mai yin za ka yi masa duk za ka ce ka ba ga shi ana cewa mutum yana yana kayan mutum ya tsoro mutum ya je ya masa haji amma wannan duk wanda ya wuce haji ba na ba Allah ba ne na haji lafiya haka in lafiyan sai yaro mana da lafiyarsa ya ce ya biya masa falla dan yana da mutum yana ji yana da kuɗi wannan ba kai da wanda an ji an masa lafiya amma idan ya kasance yaro to an ji an masa kalbaci ma in dai ba zai iya ba ma a yanzu babu ba wani ba zai iya ba sai dai idan baya iya motsi baya iya magana wannan inda an ba da dama a ɗauki mutum a yi tawafi da shi a yi sa'ayi da shi yanzu kuma ba taka a kafa zai yi tafi ba a ce ba ya iya tafiya jirgi zai ɗauke shi ga keken turi ga menene saboda haka kuma a rayi halin zuwa ka ga wannan ɗaki kansa an nazaru ilayhi ibada shi ɗakin ka ba kalmai to ka kalli kawai ɗaki su dai ka zauna ba ka da shi ba ka da halili ba ka komai a ce ɗakin ya ba mu filin ɗaki ka ba ka sai a gaban ka zauna ko sannan shi ma san ka ji ba shi sai a ce ka ta da yadda ba rufin lalu da lalu ya ta ko da haka ala ayi halin babu inda aka ce a je a yi wa mutum hajjin falilla yana nan tare da lafiyar da an je ma na lafiya ne na bari lafiya shi ne domin irin yaro a iya zuwa a yi masa haji wannan shi ne zance mafi rijiyaye ko da ke ana samun sabani na fahimtar malamai da dama amma dai malaman da ba sa saka gwiwa ba za su taimaka a je ka yi farilla a je a maka farilla kana zaune da ranka da lafiya nan hukukulla ku biya Allah baki Allah ke tuntun da ke na biyu wujubul waba'i nazar wajen fika nazar za a wujaba wujin sanu alana bi tsauri saboda fadin manzon Allah ku bi anha wa qadullah wallahu aqbil wa sai ya kawo wannan hadisin sai ce amma akwai irin nazar da yake makaru kaga makaru ne ba annabi ya hana ba lima ja a cikin ya yi an ibn umara an ibn nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an nazari irin wannan makaru ne wa qala innahu la yati bi khairin inna ma yustakarru bihi min al-bakhil shine hadisin da na kawo wannan irin wannan nazarin ana fitta shi ne daga maruwa وفي الحديث دليل على أن أن نازل الحج إذا مات قبل أداء نزله وأداءه. قلنا هنا باب دليل سوى وندي ما كان هي متكاف متكا ذا أبدا وجوبا سكاوا أكن وجب وإن دا wancan nazar ne da aka ce makaruhi to yaya za a ce a cika shi kuma wujuban makaruhin ko kuma haramun din karatu akwai shi da sarkakiya wanda kuma ya ga bai koki ba ya fada ciki to zai samu matsala in ka da tare da malam in ya bar kuɗi amma ba wannan malami yana magana na magada su ba a kudin hali shi malamin ya ɗan yi rafkanwa rafkan wanda ya yi ita wannan wannan imra'a min juhaina ta ce mahaifiyarsa kuma ta ce afa a hujju anha ni ina sha'awa in je in yi wa mahaifiyana abin da bata yin nan ba ina maganan barin kuɗi yawwa ta haka malam anan a jarrika kayan rasuwa amma maganar da daidai ya koma ga abin da na faɗa da abu mutum ne ya ce zai yi wa Allah kaza sai ya rasu ko magadansa dole sai sun shirya wannan alkawarin sa na Allah su na su raba gado saboda misali akwai da tashi da bai amma hadisin nan asalinsa ba ya zo a kan wannan ba ya zo ne a kan ko bai bar titin kwabo ba idan dai da hali kai da mai neman albarka a kudinka da ajihunka gane ka je ka sauke masa wannan abu da ya dauka wa kansa alkawari bai ba don wannan shine abin da ita imra amin juhaina take son ta yi wa mahaifiyarsa ba ta ce ta bar kuɗi in ɗebi kuɗinta in je in mata haji ba in je ni in mata haji don haka tana nufin za ta yi da kuɗinta gani nan ya sanyi wani abu a nan ya ce wannan mustapha zalika mustapha domin tasbihi bi dai wannan an fa'idantu da shi ne ta hanyar manzala ya kamanta shi da baki fa'in mata fa'in na man mata wa alaihi dainun don wanda ya mutu akwai baki a kansa wala hutar kafin ya bar dukiya waje ba ifa a daini ya waje ba a cika masa biyan wannan baki wa illa in bai bari ba fala ya ji ba alal warak bai waje ba ba akan magada wa inna ma yustahabu fi hakim nan ne nake ya dan dawo kan inna ma yustahabu ya kirkiya ga ku kansu ana so musu a haƙƙin ku na kansu ba a kuɗinsa ba zai su yi su sauke mu don neman albarka inna waba a wajibin alal mai cika wannan alƙawari fa wajibi ne a kan mamaki kuma da danginsa wa in lam yusi ko bai yi wasiya ba ne bambanci ko bai yi wasiya wato ashe in mutum yake ina so na yi wa Allah alƙawari zan je in yi haji sai baban ka ya faɗi haka sai ka ji sai kuma ya zo bai samu ya yi ba bai kuma ce muku uffan ba an gane shi ne ga mutum ne bai ce muku uffan ba tero to cikawa wani farko sai ai bai ce in na yi wa Allah saurin kaza kuma ga shi bai yi ba in na rasu ku cika mun to wannan shi ne aukaji to sawa'un aukaji ya auren yusufi dole cika mun na'am tun da gani an gane wa illan yuzuri ko da sai a yi ba da an nahu dai don shi ba shi yanzu mutum ana bin mahaifin sa ba shi ba kuma sai rasu sai ya ce ba shi nan ku biya mu to wannan ma ba ka ba ko waje ba ibrahu bin masjid min dan ka ya waje ba ku fitar da niyyar mahaifin ka daga wannan wa bila hadith dalilu ala anna al-qiyas aslun min usul al-tajallud wannan kuma ta zama irin fikihun da ake cirewa wannan hadisi rarewar ta ga muna magana ne akan aji amma ga shi yana kawo mana usulul fiqh yace wannan ya nuna tsawari da ƙarya suke yi sun ce kiyasi haramun tunda ibn abbas ya kada su da kiyasi sai suka ce kiyasi haramun na da babu kiyasi a addini asalin kiyasi ya zo ne daga shedan kuma da ya yi imani da nasara don ya zo ibn abbas ya zo da su suna ya karfe na ayu fitar da su jama'a sai na ayu sun ce shi kafi jinin sa ya haɗa to dai na ne kura ce ya sa ya ce hadi su ne bi sunna sai da qur'an sai da qur'an amma da duru suka ba mu kuciya da shi dai sai shi qur'an yana da tauna abubuwa da yawa da kuci da yawa ये ये करने इससे लेकर उसका को किसान हुई ये सब दया और कुरान मान लाए के मतलब यहाँ को बीमा अंदर अल्लाह बोला है तो मुखा बोला है तो मुखा बोला है तो मुजाल इसको या और कुरान से इना hakama hakama hakama ya kawo dindin guda biyu wani su ne za su ga a zauna warware matsala bayan Allah ya ce a kuma da al'amarin zuwa ga Allah ya ce wala ka kuma ma da Allah to dan ne ka zai je yana neman wasu da ke kuma wasu da su tattauna wani abu mu la da shi da Qur'ani haka ma ne mu taɓa da haka ma ne ba Qur'ani kuma farkon mahaddisa ne har maganar su rabi a wani da Qur'an ke saboda hadda saboda aka hadda da ke zama balai wani ta wani su suka fi kowa alƙura a ke ce makaranta matasa matasa makaranta shi ke nan sai ce yanzu alƙur'an ba mu haka ma da suke ba da su da yanzu kike so wai da ku kai ta an ce ku makaranta ne ni ba na da ƙur'ani kamar na ku amma kun ce ba haka mana ƙur'ani ni kuma na ji alƙur'ani na cewa wa in kibri shiqaqa bainihima fa aku hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in kun ga da a samu sabani mai nuni tsakanin miji da mata ku tura hakamu daga ahalan ahalan ahalansa hakamu daga halarsa ko idan an samu hakamu a nan da hakamu a nan an haɗa su a larabci da yin sunan aka ce haka mari ya ce to kai san ina ƙur'ani ya ce kuma har yanzu akwai wani haka mani al-ƙur'ani suka ce a ina ne ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ne ka ya hakum bihi zawa adilin minku a samu zawa adilin a cikin ku yi hukunci in an samu zawa adalin guda biyu me sunan su in sun yi hukunci me sunan su aka ce haka ma ne to sai sun kauce daga nan to ce yakin da takwan kan nan yake yi mutumin kan nan yake yi na addini ne ko na mulki yace na addini ne to yayi yakin ko bai kama bayi ba ai yayi yakin jamal bai kama bayi ba yace kai kan ku uwar ku kuke so a kama a baku ku bautar a ida ko zubairu ko wane ne wa'anda suke canjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai to wani ta yi kan nan ai ya nuna kansa tunda an yi wancan zama na sulhu an ce ya sa hannu ya sauka ya sa hannu ya sauka an ce Muawiya ya sa hannu ya ce to ai shi tunda ya sa hannu shi ma ai ya sauka tunda shi ya soke kansa an ba shi galibanci kuma ya yarda aka sa hannu wajen agreement cewa ya saukato to tunda ya sa hannu ai ya soke kansa yake kai kan yace sahibu kuma amrin bai zo ba lokacin sulhul hudaybiya aka rubuta haza ma ahada alaihi muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahibu ibn amr wannan alƙawari tsakanin muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan da sahibu dan amru sai sahibu yace wallahi ba za a ci gaba da ba matukan an rubuta muhammadu rasulullah a rubuta muhammadu ibn abdullah saboda inda mun yarda rasulullahi ne ai da ba a wannan zaman suka ce yanzu kun sa mana rasulullah shi nan kamar kun tsaya kun mana wani mamaya ne ba to mu yadda ba mu tafi da takarda a rubuta a rubuta muhammadu rasulullah shi nan mun yadda ko mun sa hannu shi nan mun da in mun sa hannu to mun yadda ma rasulullah ne ke tun da mun sa hannu a kan takardar to mun sa hannu kuma rasulullah ne ko rasulullah ne ke dama a kan rasulullah ne da kaddama ya ce to shi ba za a sa hannu ba sai an goge an sa Muhammadu dan Abdullahi mu abin da muka sani ke in da aka sa bismillahir rahmanir rahim yace wannan biyu ma a cire mu mun san bismika allahumma amma rahmanir rahim wannan na ku ne kuma da ayyukan da ya ba mu sunanta ka ga maka ayyuka sosai ma yake to sai yace to annabi sallallahu alaihi wasallam sa an goge Muhammadu rasulullahi ba suka ce ya sa abu gobe eh to abin da ke ya ce to to da annabi ya goge Muhammadu Rasulullahi shikenan ya kira kansa daga annansa suka ce a yake ko yi sai da ina ali ne dan ya zo dan ya sa hannu inda aka ce ya sa hannu ya sauka da kalimanci sai ya zama ya sa hannu ai magana ne na neman yarjejeniya ko ba a kai kan ƙarshe ba a kullum to shi ne wani dubu saba'in suka dawo sauran kuma su ce aka yaƙi to tun daga nan sauran suka ce ba za su ya tashi yadda da kiyasi ba don wannan abin kiyasi ne ba a jini ba ne kiyasi ma kuma ba ta yanzu za ka samu talamawa mafi yanzu su ba su yadda da kiyasi ba an su ce don sa masu ne asalin kawai jawa ne kiyasi ba a jini ba ne wai ai ba ya zo ya muku falsafa ya muku yawo da hankali dan nan haka suke mata shi ba ji ba ne Iblis ya fara kiyasi kuma shi ma ya fadi yace ana kairu min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin to yace dinu ta kina wa alhali ba haka ba dan haka su ba ruwa da kiyasi to shi ne shi malamin da yake malamin sunna ne na gaskiya yace wannan hadisi yana tabbatar mana akwai kiyasi kuma daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam daga ina yace saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce mata hadiya sai ya mata kiyasi bajin nazar da mai annabi ya kwatanta bajin nazar da bajin kuɗi ko wannan baki ne na kuɗi ba ta a mu kan tayi wani yawon hankin nan ana maganar kuɗi ka zo ka kawo mana shi a san haji ko nan ana maganar haji ka kawo mana shi a san kuɗi ka san haka suke yi ta ga yana so ya fita daga layi muna maganar haji bai haɗa da maganar kuɗi to wannan malaman sunna sun tabbata annabi ya tabbatar da haka gashi da kansa ya yi ya ce ajiya nazar kai sai kuma ya kwatancinsa da kuɗi in ana bin mutum kuɗi ya rasu za ku biya masa ta ce eh ya ce to bashin Allah ya fi cancanta wannan ma yana cikin abin da aka turo a wannan hadisi cewa annabi ya nuna kiyasi addini dalilin ala an kiyasa asalin min usulin tashri'i wani yana nuna kiyasi asali ne daga asalin shari'a fa inna sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qata al-hajj ala dayn yayi kiyasin hajji akan bayi su ma ba wani jawo abin da suke gani suke neman su hajji suka ce a mutumin nan ya yawo da hankalin can ana maganar ya kuma biyi zawa adalin mas'alan aure ya ɗauko ta ya kawo ta a matsalar kalifan me ya haɗa ku ya ce a sa abin da ya haɗa ku Allah ya yi hukunci da shaidu biyu a kan matsala mai sauƙi ta aure sannan matsala mai nauyi mai girma ta al'umman musulmi a kasan amfani da dalilin wakilai guda Allah subhanahu wata'ala ya hukunci da da wakilai da da wakilai guda biyu akan zuwa jirin kurciya da tattabara da da jimina da da menene sannan sayyidina aliyu ya kasa dauko dalilan guda biyu yayi hukunci da shi akan zubda jinin al'umma wanne ne bi aka yi zubda jinin al'umma ko na kurciya da tattabara da to shi yasa shi sayyidina abdullahi bin abbas shi ne asalin hakim tarjumanin qur'an Allah ya ba shi irin wannan hikima manzo Allah masa addu'a Allah mu fakir fi dini wa allimu tawi kuma da ba dan ku kawarja da suka fara fata wa sayyidina Ali jama'a shi ne suka kawo masa sharri in tafiyarsa tun farko tun farko Abdullahi bin Abbas ya so a tura tare da Amr bin al-As suka yi ɗaya ne shi da mu ba za a tura shi ba da ba ta ba ta ba a tura abin nan abun musar ashari suka dage shi kuma ya san abun musar ashari ne addini ne ne tawadu ne ne zuhudu ne ne menene bai cancanci ya shiga harkan mulki ba ba zai iya tsayawa a matsayin wanda za a yi tattauna da shi akan matsala mai haɗari irin wannan shi ne irin matsalar da take samun mu har yau an zo zama an dubi mutum wanda ya cancanta saboda shi ya san gwagwarmayar shiga jama'a da menene wasu sai su zo su ce a kowa da ya fi daɗewa cikin harkar ko kuma ka duba yadda wani ya yi gudunmawa mai yawa ko ka kuma ba shi ne abin duba ba kuma da yawancin jimin da ake samu na al'umma wannan shi ne rashin sanin maslaha yau ko yau da kuma shigo sabo cikin harka aka fahimci zai iya ba da gudumawa ta fuska kaza to ba za ku ce da mu an kafa harkar da shi shekara kaza yau kawai ana son a turawa da an turawa ne a'a shi abin da zai je yi ku ba za ku iya ba to shi ma abin da sai da na ajiye ruwa abdullahi kuma abbas matashi ne eh matashi ne kuma yaro ne a cikin su eh yaro ne a cikin abin musa al'adari babban malami ne a lokacin fiye da shi tafiyo ne kamili ne zalibi ne komai an faɗa ɗaya haka ne to amma shi bai san siyasa bai san yadda ake fuskantar jama'a su kuma wanda suka turo ƙwararre ne mafi ƙwararren ke ɗaukan ƙafa ne haski ne mai hila ne mai dabarbaro ne saboda haka sai an haɗa shi da irinsa to sai suka ci tura ki koya masa irin nan a karamar kallawa yau za mu zauna kuma da yi ka kai sai ne duk abin da kake sai ta nan gaba ya ce sai ya ne ka fara magana shi ne ya ce wane ne fara magana kai ba ka yi ba ga abin nan na zuwa ya gaba bayanin da shi kuma ya hau ya warware wannan kila ra'ayinsa kenan da kuma abin da ya dauka mawakilan mawakilcin bangaren amma ni bangare na sai a wayewa amma da ina abbasin an kai da an fafa ta to kuma ne ya kafi Allah wa amran kana wa fil hadisi har cikin wannan yanzu cikin wannan hadisi ne ba mu fita ba akwai fahimtarwa wa tawzihul masail da bayyanar da matsaloli fa inna sallallahu alaihi wasallam daraba al-masala fil ma'lumi lil majhul maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga mana misali da abin da muka sani dan mu gane abin da ba mu sani dan haka nan ma ake warware matsala ana buga mutum misali da ma'lum dan ya gano majhul liyattabiha don majhul din ya bayyana wani ya kuna auqatin nafsi kuma ki zama a kai to وفي الحديث دليل على وصول ثواب إبادة الحج من الحي إلى الميت في الحديث أقي دليل إذا لا دل حج da kai kai mai rai sai ke zuwa ga matacce idan mai rai ya yi wani ibada zikiri aikin hajji ya tura ladar zai tafi ga matacce amma in kai in kai ayatul kursi ko salatin annabi shi ba zai je ba ko yawa ai kawai ce kenan da wuce zarka ya shi ma hajji mene ne a cikin sa labai kallahumma ne da al'arabi ki zuru ta mene ne amma ne in an tabbatar mana idan akwai ibada ya mutum yakan yi shi mai rai yayi ya tura wa matacce ladan da zai yawwa ka gano yawwa amma in mutum ya mutu kuma ka ba ta su Allah ko kafa ta daya sai ku ce a ayatul kursi wa ba ta da ku to sai Allah ya tsara da Allah ko wanda ce sunna shi ne amma ba wani wanda zai ma wani aiki wani baya ma wani ibada ba a ko yau aiki makama ta zo hadisi yana nuna kacce mai rai yakan yi ibada ladar da tafi zuwa ga matacce wanda ke wannan kuma matsala ce an kulle kutulat basan tafasirai na sukur imamul kurkumi zuwa duk sun kawo falalan ayatul kursi wanda in an yi wa mutum baya ba duk suna nan kawai nan dai su da mammune da yake irin abin da suka ɗauka wa kansu shi ke ya tabbata amma dai wannan ma mun daɗa samun sa don mu daɗa sani yawa hujja ne a kan wanda yake cewa ba wani ba zai yi wani fida'u ko ya addu'a ya ce Allah ya taimawa ne da bai bar kokari ya yake yi tana zuwa na na eh Allah wannan kuma ai wannan ma ina jin ma ba wata maza ba bane wannan ya kafi shi ne yake kuro wannan koro amma har ma har malaman da muke magana masu da awon da sai ai sun yarda da wannan sun yarda da wannan amma ba mai da hankali ba irin su zai kafa kungiya nan gaba da bunƙasa da zama haka wannan kullun ƙarya ne wannan ƙarya ne wanda bai faɗi haka kawai cikin sa ne wa addini babu wata hujja babu inda ya samu to ku ji wanda yake wannan sharhi wanda yake wannan magana Abdullahi ibn Battah shi kuma ba wahabi amma ku ji abin da yake wa fil hadisi dalilu ala wusuli thawabi ibadati al-hajj a wannan hadisi akwai dalili bisa saduwar ladan ibadan hajji min alhaji daga rayayye ila almayyiti zuwa ga matacce wa huwa fil hajji wannan zai iya tabbata a hajji wa sadaqati to kaje da sadaqa in ka ba da sadaqa a madadin matacce sai kuka zo ranar uku sai kuka zo kuka raba sadaka kuka ce abin ba miskina ya yi ne ne aka masa addu'a ko ranar uku ko ba ranar uku ko wace rana to ladan sadaka zai yi wato ayi to wannan waye ko talabawa ne wannan dai ga dai ba talabi ne da ladan addu'a bidawo wal istighfari da ladan istijibari in ka yi istijibari kace Allah ya kai maka ladan yace mujma'un alaihi bainal ulama wannan malamai sun yi ijimali a kansa ijimali sun malaman duniya to shi a irin nasa inda dan wahabiyancin nasa ya kullo ya ce wasu tsauni ka yi azumi saboda a madadin wane wasu salati ko kai nafila wannan kuma dawa ba lallai cikin bane har da sauran malamai ko kai nafila a madadin wane yace wata lawatin qur'ani ko kai karatu a madadin wane yace to nan ne mawdu'a khilafin bai ce bid'a bane bai ce haramun bane bai ce bai halatta ba yace a nan ne wajen sabani yace ba wani ya ce in yi tijifari ne salatin annabi menene sadakan kuɗi duk abin da ta bayar a madadin mamaci Allah ya kai masa ladar wannan ijimali ne ya ce amma in azumi za ka yi ya ce Allah ya kai masa ladar ko sallar nafila za ka yi ya ce Allah ya kai masa ladar ko karatun qur'ani za ka yi ya ce Allah ya kai masa ladar mawdu'a ilahi wannan muna kawo ne dan kowa ya gane mu ba mu koya komai ba ma ruku an gane ya ce to nan ne wajen da saɓani ya shigo ya abin da yake nan bari ku ji ba wasahihu in ji malam ibnu fassani ba sahude malamin sunna dan sahudiya kafin malaman wayannan yace wasahihu umumu amma duk da saɓani ni dai a fahimta zancen da ta fi inganci duk haɗin gani shi bai koya ba yake eh akwai masu saɓani wanda suke ganin ba zai je ba amma cikin saɓanin bari in ja maka zancen da ya fi inganci umumu duka ya gama da istighfarin da salatu annabin da sadakan da nafilan da hajj da azumin da hajjin da menene duk zai je yace amma wa taqaddama bayanul khilafi fi kitabil janaiz amma na yi masa bayanin safarin da malaman su kai dai kan a kitabul janaiz wallahu a'lam Allah ke fi kowa sani to shi kansa wahabiyanci wanda ake kawo muku rubabben ne asalin wahabiyancin da izalancin rubabbiyan ake kawo mana nan kasan na su kansu inda za a ɗauko littattafan wahabiyawan asalin wallahi da matsalar da muke fama da ita ba ta kai ta kawo ba ga malam albani shek malam albani wanda ya taimake mu ya kawo mana salatin fati a cikin sifar salatin nabi amma da ku kuna take mana salatin fati ne ma salatin fati ne kaza kaza kaza to kaga aje in wahabiyancin ne to kun ce ba wanda ya san sunna a zamanin nan kamar albani to ya ce daga cikin sifofin salatin annabi akwai salatin da ake a sallah akwai Allah musalli ala sayyidina Muhammadin albati da mahmudi sai daya amma yanzu ka dai wani wani gaskiya to muna da wanda su ne yana nan a wuri kuma a iya rasa buga amma ba su gane ba da lokaci sai da muka bara sai haka ne wai kuɗe aka je aka kankare nan da nan aka yi sabbin boko kamar yadda mala abubakar kuma ya ce za a wanke ayoyi a rubuta a ba masu ta sha mai nakuda suka gani hu suka je suka yi da su addini ya zama son zuciya malamin ku kuma ya ce a yi rubutun sha a sha gashi nan wurin ya faɗa a cikin tafsirin ba kun je kun kankare ko ya ko wuce ɗauko musu ba sai malaman mu sun ɗauko gashi nan a littafin malamin su dan biya a malam ya kuskure za a ce a kankare wanda shi ne malamin sunna to yau ina jin tafsirin dr rijiyar lemo ma nan da yake tsaro za a kankare inda ya ce a rike da zai sunna ne za a kankare wurin da ke tsammani ya ci gaba ba to ai ai malamin su malamin sabbin nan nake yanzu duk a garin na an rasa ba malami mai karatu wanda zai zo ya buga da ni sai an sauko na aro malam ba da tutar na haka ya faɗa ita kai alle lalle anguwar lalle masallacin nan na yamma da gari ya lalace ba malamai sun kare sun rasa malamin da zai yi buga da ni sai da suka je haya kuka yi wa kai dan su ne na yake gaya musu haka ita yadda suka ɗauko sojan haya su sojan haya ma yaya ai sai wani lokaci yana da daɗin labari yana da daɗin labari lokacin da yura'ar mun ya zo garin nan muka buga da shi aka buga da ce ha ku ɗauka hotun daɗi ne da ita a kan na zo ku zoya alfawa ka ai hotun mu ma da ya zo mu sha ina kawai kun ɗauka mana wani wai kima a rubu wani karatu da bai kyar ba ko mutum an ga ko ɗan ɗari ko an ga muku daɗi ne da su ina kun ɗauka mutum garin jahilai ne to mu ma da ya muka kare balle to saboda karatu ba a masa maguɗi jama'a ba a masa munamuna da munafin duk yadda ka binne kamar jambo ne kai ta dora masa tsumma kana kullewa wai kar a wanke kowa ya gane kana da jambo to sai an gane in ya tashi kunya da zaka sai ya gama haɗa ruwa da tsumma sai a kawai yana jin kwabrin ka to ku duba ne wallahi in muka ji littattafan talabawan nan na talabawan shi duk ma mafi yawanci sai wanda yake zinaji yadda nake azabar kayan aiki kayan guda a zaune a zama da zama da duk da zaman da na yanke su da kinna na aku ne a saudi a farkon nake na jina aka ba ni ana ganin da za a za a ba ni a kiryar da su mu fata sarar ajiye da wasiyar nan duk daga saudiya aka ba ni mu fata sarar ajiye da wasiyar ban ma san da lissafi aka tattara aka zo ga shi aka ba ni an gan ai larabci ana magana da ce har za a biya tuna ilai da za su rance masha Allah Allah ya fata muku da ne kuma na ka ka samu saboda wa'annan da daban da su muka zo kuma muka fitar da abubuwa da yawa wanda su suna koyewa ko malaman su masu yanzu suka rama zuwa cikin mutu su zuwa ya ce mai mutu karama fasiki waliye suna da karama akwai waliye suna da karama mai mutu su fasiki wujubu qaba'i hukumin Allah ta'ala alal mayyit wajibi ne a biya haƙoƙin Allah da yake kan mamaci wannan hadisin ya koyar da mufassarati wal nazar wal kafarati wal jadid islam وأنها تزاحم حقوق التي عليه للخلق suna daidai da haƙoƙin da ake bin sa na bayan Allah da haƙoƙin Allah da haƙoƙin bayan Allah duk da waɗannan duk kusan ɗaya suke saboda mu zuba lafiyar da haq bai dainul lahi kuna biyan na mutane eh ku bashin Allah ya ya kamata ku fara biya haka man Allah ya ce ko ba ashe da haƙoƙin Allah da haƙoƙin bayan Allah in mutum ya mutu duk za a biya musu fatukaddamu hadhihi al-diyun ala haqqi al-warqa da ga waɗannan baboki baboki ma kamata a gabatar da su ne akan haƙƙin magara fitarka a cikin gado nan ne da yawa magara za su ci haramu hadari ne wannan magana amma ina jin babba babban gano ta magana da yawa ku mai da hankali za ku ci haramu iyayenku masu kuɗi misali ya yi alkawari an zuwa ce na yi alkawarin dubu hamsin ko masallaci ko na yi alkawarin zan gyara masa makaranta kowa ya ji zan gyara zan yi kaza kaza na yi alkawari ko zan na yi alkawarin zan saya muku motar ɗaukar marasa lafiya irin sai a kai ma takarda ce na ana neman gudumawa ka sa a rubuta sai kaya alkawarin kaza a bika a bika a bika baka bayar ba har masu jin ka hakura su kyale ka mutu to magada in ba ku biya ba Allah zai tunce ku wannan shine abin da zai yi me nazarin me nazarin ba shine alƙawari ba kan ce sai gidan ku na yi alƙawari zai gina kasuwa da masallaci ga shi nan kowa ya ji wani ma a wajen taro da ya zo aka taro ce to ni na yi alƙawarin miliyan ɗaya shi ke nan ke sanya ne ce masa kai a kogi na da yawa ka ta gaba sai a ce ɗan ko ya yi bikin bakara wa ya murku fil fata ya yi masa haka shi ke nan a yi ce ku dai yawa ku yi za a kawo ku dai yawa ku yi har yau to Allah da bai yaji ba ku kuma ba rabon ku bane idan ya bar miliyan hamsin to miliyan ɗayan nan ba na ku bane in kun ci sun ci haram tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ana bin sabaki za ku biya masa in kamfani ne take bin sabaki za ku biya in banki ne za ku biya to sai manzo Allah ya ce bakin Allah shi yake tantanta saboda haka kada mutane su yi wasa wurin a kiyaye kuma mutum ne bari ta muku ayan Allah ya ce ta ce wa ba ku haimanar ku kiyaye wayannan alƙawurra na kowa ya ji dan uwansa ko mahaifinsa ko wani mutum ya yi alƙawarin kaza to ya kiyaye ko ya mutu wannan abun nan na nan a kan in kuka ci kuma ba ku cire ba ku ci Allah zai haɗa da ku cikin tuhuma cewa ba ku biya masa ba ku kuma taimake shi ba kun bacci ya je yana fama da wahalar tambaya a kan alƙawari kuma kuma za a tambaye ku me yasa kuka ci kun saba wa Allah ne kun raina Allah ne kuma kun san yayi wannan alƙawari kuma kuka ci to shine malami yake faɗa a nan yana cewa tana muzahama da hukuk na halitta sai kuma ya ce ma wa tuqaddamu hadhihi duyun ala haqqil warasat dole a gabatar da wayannan basoji akan haƙƙin magada a cikin gado wa in lam tattarika yace kai ko bakin ko gadon ba zai kai ya biya ba to ku ba ku biya masa ku ku biya masa wuce an ala biyu da kulle a sai a raba su akan bakin da ake bisa gaba daya kullum binisbati kowa a dubi nisbarsa kamar yadda za ku ci gado dama ba ki haka ne ko mu ce ban muku gado ko ya ban muku ba idan kana cin sumuni sai mutum ya mutu aka bi ana jin sama za a ce to a karkata kai mai cin sumuni ki ana son ka kawo sumuni kai mai jiran cin ruhi ana jiran da kawo ruhi kai mai cin ruhi ko kai mai cin ruhi ana jiran da kawo ruhi haka za a ce ai karo karo a biya yawwa in ka zo to ni na da kuɗi ya bari ba da zan ɗauko kawo ba shi ya bari yawwa kai da mai tada titin muna to ba shi ya bari yadda in ya bar kuɗi za ka ji har kuma ya bar ba shi za ka biya nam dan ya kuli mu karo bil walidaini walau ba'da wafatihima yawwa mun sha faɗin wannan ya'ya ba su sani ba bin mahaifa ko turun ubanka baya son ka rinka yawo ba hula kuma yawo ba hula da yawo da hula wanne ne fi nuna mutunci sa hula haramun ne to baban ka baya so ya rika yawo ba hula sai kana ta sawa babu da ya maka yana rasuwa da ce dama shi ne dama hulan shi ya sa nake sawa ya suka na huta to baka huta ba Allah ya ce duka ga wannan hadisin bin mahaifanka ko bayan sirrin su dole duk abin da ka san mahaifanka ba sa so ka rinka yi suna da rai ka ce yanzu sun rasu ka samu sake to za ka gamu da Allah sai Allah ya azabtar da kai a kan rashin biyayya wa mahaifa da za ka ce baban yau dama haka kuke faɗa ku Allah ya raba mu da iyayenmu lafiya ya raba ku lafiya shi ke sun tafi to ba su tafi ba ya ce wannan hadisin yana nuna fa inna min birri ma wa ba'a dini ma wa ma yana daga bin su ka cika biyan bakin su ka cika bakantan wannan mata na ga yana da ta zo kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta nuna ga abin da mahaifiyarta ta yi alƙawari kuma ba ta cika ba yayyanta da mahaifiyarta da soyayyarta da mahaifiyarta ya sa ta zo take son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta fatawa ta yi ta biya mata wannan annabi ya ce yi mana to ashe wannan yana nuna bayan mahaifinka ya rasu abubuwan da yake son ka yi nan tun ba ka yi ba Allah ya san yace na goma da aka ce in ka yi ya isar ai ma taimako Allah ya yi wa halittar da Allah ya ce baya bukata tun da ba kai ba kana da ranka ka zo ka same shi amma sai Allah ya ce dangin ka su biya mu rahama ce ko ba abu ne wanda kai ka tafi ba kai ba amma mazala sun da kare sai Allah ya ce a maka in an maka an ɗauke ma nauyi kana kokara kana ce da mutum idan ma ta cikin alama in ka tsara wani ko in mutum ya mutu aikin sa yayi to amma ga an ba da dama an maka aiki bayan ka wani abu da za a ji a ciki ya sa Allah yana tambaye ka an ba da dama an sauke maka ai tabbatar da wannan ma rahama ne ga bayan to kuma dai mana yau dai karatu mu biya tsare akan hadisi guda daya hadisi ne dan da dare amma ya kunko fa'idoji da ilmomi masu kumbin yawa Allah ya sa mu amfana da abin da muka ji da abin da muka karanta albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ne na'am na'am na'am na'am na'am na'am نعم نعم sai ɗauki Eto, shi gado a ƙa'idarsa rabawa ake yi daidai kowa da akwai abin da aka rubuta masa a shari'a haƙƙinsa ne. Idan maza ne lil zakari misla hadal unsayin namiji yana da mace. Idan kamar yadda ka faɗa ba wani abu da magajin ya bari sai shago. Shagon kuma na magada ne to abin da yake a ƙa'ida shine abin da malaman fito suke cewa a yi at-tanzil at-tanzil shine a sai da kayan shago kaf a mai da shi kuɗi sannan sai a zo a raba musu kuɗi ko kuma a kimanta kuɗin kayan a kasarta a daidaita yawan adadin kayan a raba shi daidai bisa kima a tattebo masu fiskit ne sun ɗebo ne sun yi duka a zo a tara ana musu kima a zo a kasarta a ce kai ɗebi nan kai ɗebi nan kai ɗebi nan an raba mu ba wannan ya ya dangana da yarjejeniyan da su magada aka yi da su al-muslimuna ala shuruti musulmi suna son ya sharuɗa su idan sun ce yanzu dai kar a raba tukunna kai da kake sai da kaya ka sayar da kaya kaf tukunna kar ka rinka tsari sai an gama mai da kaya kuɗi sannan a raba mana su in sun ce a raba kasa a kasafta kaya a raba shari'a ta ce duk wanda ya ki yadda da a raba abin da yake rabuwa a tilasta shi a raba kamar wannan za a iya rabawa amma kan mutum ya bar saniya sai wasu suka ce a yanka wasu suka ce a raba nama wasu suka ce a fiyar to ba za a biye wa ma ya cewa a yanka a raba nama saboda mafsada ne maslaha ake duba shi wani mugu ne shi yana da kuɗi da tsoro zai iya cin nama ya ce a raba ko kowa ya je kai nashi mama ai saniyar ita ce samu dan in shari'a ta bari zai ce sani shi ne an shiga haka naman cikin sa shi ne shi yake so baya son wani abu da to shari'a ta ce za za ce dan haka duk wani abu da aka san matsala ne kamar gida yanzu sai ya zama tun za a raba kowa rabin daki zai samu to wanda yace a sayar sai a tilasta wanda suka ce a rarraba kowa ya samu rabin dakin nan sai a tilasta ma wanda yace wasu a tilasta a bira wanda yace a sayar a raba kuɗi saboda akwai mafsada a ciki to bisa ga wannan ne za mu zo kan abin da kace an yi din idan ya duba akwai matsala sai aka ce masa to yanzu ka fitar da su kowa dai a shagon nan yana da dubu ɗari ɗaya don haka kun yadda a fitar da ku ya yi ta kasuwanci yana sayarwa yana fitar muku da kuɗin ku suka ce sun yadda magana ya tsare in ko suka ce ba su yadda ba kayan suke so to a ranar dole a raba a ba su kayan kowa ya dauki nashi saboda ba ba abu ne mai ɓaci ba ba abu ne na mafsada ba yawwa to kuma eh ai aka lura da masalaha ko ba ya kare ba su dukan su ma su kare ba ma ai in ana lura ma ana iya sawa ya zamanto kaman kamfani duk ana yin wannan magadan ne yanzu ba su da hankali ba su yarda da wannan saboda kowa da irin ra'ayinsa amma tun tuntuni masu kuɗin da na tarihi mafi yawanci sun ƴaƴansu sun tsore da arziki ne saboda yin kaman kamfani kamar wannan shagon sai a ce to a rubuta agreement shagon nan na tsuwa ne in suna so su zo su zauna a cikin shagon tare da shi in ba su iya kasuwanci ba shi ya zauna shi kuma ba za a ce ai shi zai rinka bautar banza ba duk wanda yana da cikin jahilcin da yake zuwa mana a kwakwalwar mu ko ba haka ba ce kai ka zauna a shagon nan duk mutumin da yake zaman shago in ya shekara nawa za a rinka fit da shi kaza to shi kenan shago yana nan ana juyawa duk abin da aka samu ƙarshen shekara a raba shi bisa ƙa'idar gado na riba a ci gaba da kuma juyawa idan akwai wani fasantin da kowa ya yadda a bari a cikin shagon a yi ta tsarawa har jari ya ci gaba da bunƙasa a yi shi kuma da ya gama bayan an ciccire an ce kowa a bari dubu ɗari ɗari shi ma dubu ɗari saura dubu ɗari gado kenan a riba ko to kuma sai a ce to zaman shagonsa na shekara kuma in dubu hamsin ne in nawa ne a bashi nashi daban wannan na zamansa ne na ma'aikacin shago da yi wasu kuma suna can suna harkokin wannan dai duka shi sha'ani irin wannan na yarjejeniya ne kuma Allah ya ce a rubuta saboda ma kar a zo a samu matsala duk abin da aka yarjejeniya a rubuta saboda haka a tsa'ida abin da aka san ba zai kai ganjima ba maslaha shi ne a juya kuma shari'a ta ji sau haka saboda ne Mazu sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi kasuwanci cikin zuciyar marayu kada ku bar zakka ta cinye muku zuciya saboda kai da kake jin kai katon ne mai jin karfi a raba a baka dubu ɗari ka ko a raba a baka karkatar ka to akwai wani shi yanzu mama ma yake ta shi an ba shi lalacewa abin da shi kaga barin ta jikin babban su a ci gaba da juyawa ya fi masa alayyar in ba kura ba ne to wannan shi yasa wani lokaci masu dukiya da yawa suna kankanta wasu abubuwa su ce sun yi wasiya amma ya'yan ba sa su wani ma malami ne zai ba da shawara ya kyautata su su zo ma suna gaba da shi zama da su jahilai ne ke da mamuni da wani misali yanzu misali a ce mutum ne yana da kamfanin fiyo wata to lalle wanda ya zo ya ce muku ku sai da kamfanin fiyo wata a raba muku kuɗi makiyinku ne amma ko ba za ku gane ba za ku samu masoyin ku amma wanda ya ce in za ku yadda ku bar kamfanin cewa watan nan a ci gaba da yin aiki duk abin da aka samu na riba a rinka raba muku duk shekara wannan yana son ku da alheri kun zama kamar kuna da wani kamfani wanda kullum kuna da shiya ba ka ma da kamfanin ma wani ne kama ma kana zuwa ka sayi shiya yayi saboda ka rinka samun riba to inda kuma za a sai da kamfanin ko a raba muku kudin kowa zai cinye wa ni da zai tambari kuma ni dai ku rika kallo na ai ina fantamawa ko ba haka ba yau ni ne matsayin babu ko ina da kaya na babu na kuma da ku na babu kudin ku shi kuma baban ku ba zai so hakan ba inda a ce na rasa zai sai to shi ne matsalar da ake samu na na na Yeto, Allah ya saka masa da alheri ya ganar da mutane. Allah ya tsara mana sarika. Allah ya sa mu dace. Salatin. لا تنكر سمنا بأمر ما أصدر إليكم فوائدنا ما لكم
Alhamdulillah, alhamdulillah. Mun saurari ta'alim kenan daga bakin malamin mu malam Dr. Kabir Alif Aisha nan masallacin Juma'a da ke kofar Wunti. A yau Juma'a 27 ga watan ga watan Al-Muharram hijira 1441 wanda ya zo daidai da 27 ga watan ga watan Satumba 2019 Allah ya samu dace amin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh